أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي إن أراد النبي وإن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها النبي نعلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما Allah kenan in zai kira annabi sai ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhan rasul in ko kidaba ma zai da shi sai ce annabi ko ar rasulu zaka ji ya ce wa qala nuhu rabbi amma in annabi ne sai ce wa qala ar rasulu ya rabbi sallallahu alaihi wasallam Allah yana girma annabi sallallahu alaihi wasallam don ya nuna mana mu girmama shi alaihi salatu wassalam ya ayyuhan nabiyu ya kai wannan babban manzo inna mu in ji Allah nunul azamati kenan halalna laka azwajaka mun halatta maka matanka allati ate tawjurahunna wanda ka bada sadakin su wa ma malakat yaminuka mun halatta maka matan da wato kwarakwarai wanda aka samu a cikin gani mai yaƙi wato fai'o amma malaka mimma afa Allahu alaik daga cikin fai'u wanda Allah ya baka a cikin ganiman yaƙi su ainihin matan dai kamar yadda makaranta guda tara ne wanda ya bar su a duniya sallallahu alaihi wasallam su ne ake magana su su ne kuma aka ba su zaɓi su zaɓi Allah da annabi da ranar lahira ko su zaɓi duniya suka ce sun zaɓi Allah da annabi da ranar lahira su guda tara su kuwa kwarakwarai hakika ya samu safiya a yakin haibara wato amma ya yanta ta ya aure ta ana kiranta ana lissafa da cikin mata ba cikin kwarakwarai ba amma asalinta daga yaƙi aka samo ta wata mai son annabi da yawa idan annabi ya yi rashin lafiya sai ta zo gaban ta zaura ce Allah ka cire ciwo a jikin sa wani ka sa mini a jikina Allah ka cire masa ciwo a jikin sa wani ka sa mini a jikina saboda tsananin son manzon Allah take kuma ba yahudiya ce matan gidan suna damunta idan an yi abu to Allah ba yahudiyan nan ce to Allah ba yahudiyan nan ce kafin ya dame ta yi magana wajen manzon Allah matan ka sun dame ni ba yahudiya ba yahudiya ce musu ke ba yahudiya ce amma fa da karfen babanki haruna baffanki musa mijinki annabi muhammadu safiya kenan to akwai kuma juweriya shi ma wurin yakin banu mustalik aka same ta amma an biya mata kuɗi ne na wanda ta fada cikin rabonsa domin ta zo ne wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasu da ni yar babban mutum ce amma kuma bala'i yaƙi ya mai da ni kaman miya na fito cikin rabon wane da zo ka taimake ni in biya shi kudin fansa to da ta zo ba ta da manzon Allah ba sai Aisha ta tarar Aisha ta ce ta ce na zo wajen manzon Allah ne aisha zuciyarta sai ta ce Allah ta kare ganta Allah ta kare ganta wannan kyakkyawan nan in ya ganta ba zai bata ba Allah ta kare ganta da ya dawo sai da na ka ji abin da ke tafe da ni yaƙi ne ya mai da ni kaman miya aka sa ni cikin rabon wane ibn shammatin ina so ka taimake ni in biya shi kuɗin fansa annabi ce ko dai miki ma fiye da haka zan biya miki kuɗin kuma zan aure ki to aka aure ta sannan kuma akwai akwai rahina ita kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya yi sadaka da ita kuma ya mai da ita matar aure ta rasu a cikin ismarsa sallallahu alaihi wasallama kwarakwaran dai kenan sai dai wadda aka samu daga misra wata amsa na ibrahim mariya kenan ya kan kwarakwaransa kenan guda biyu ya mai da su cikin mata guda biyu kuma sun tabbata cikin kwarakwarai wa manati an mika barati ina cewa أهلنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات أماتك من هلتا مك يا يم بفنك النبي صلى الله عليه وسلم yana da baffanu ƴan uwan babansa guda goma sha biyu guda goma sha biyu nan biyu ne suka samu musulunci su ne abbas da hamza amma su abu labin duk ga yadda suke abu talib kuma yana nan masoyin manzon Allah ne mai kakkare manzon Allah ne amma an yi an yi ya faɗi lafazin la ilaha illallah manzon Allah ya ji bai ji ba akai akai faɗi kalma guda ɗaya muka shaida da ita gaban Allah bai ji ba bai faɗi ba su kafirai suka zo suka zauna karka yadda karka yadda za ka mutu a cikin addinin kakanninka ta yi kakanninsa musulmi ne musulmi ne to sai dai har ya rasu din ba a ji ya faɗa ba amma abbas ya ce wai ya ji ya faɗa annabi ya ce da ni dai ban ji ba abu talib ke na mahaifin sai na ali akan wannan ne su ainihin banu umayya sun wahal da alul baiti ƴaƴan gidan mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka samu mulki sun wahal da mutanen gidan manzon Allah wata dubu suna mulki suna wahal da sharifai alal baiti to abun ya zama tunda aka kashe sai na Usman rikici ya tashi Ma'awiya ya ce ba zai sallama wa sai na Ali ba sai ya hukunta wanda suka kashe sai na Usmanu ita to ai sai an gama mu baya a tukuna na tabbata sannan in bincike sannan in yi ramuwa ce shi suka ce su ba su yadda ba su banu umayya to haka dai aka yi shan wahala da su har shekara biyar aka kashe na ali a masallaci abun ya koma hannun hassan wata biyar ko wata shida ya yi sulhu da su ya bar musu mulkin su a hannun su banu umayya sai da suka yi wata dubu suna mulki suna wahal da albaiti idan halifansu ya yi sallah sallan juma'a ya yi hudu ba ba zai sauka ba sai ya zazzagi sai na ali da ya'yansa da dukkan mutanensa sannan a sauka ya ce mutane masu daraja mutane masu girma wanda Allah ya ba su ɗauka amma idan su ya rufe suka zama masoya duniya kayya kayya wai sai na ali su ne masoya duniya la ilaha illallah to da aka sha wahala sai da aka nada Umar ibn Abdul Aziz shi ma banu Umayya din ne to sai ya je ya sallar juma'a da ya hudu ba da ya zo wurin zagi sai na Ali sai ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wa baghyi yadhkurukum la'allakum tadhakkarun sai ya sauka aka yi sallah sai aka bi shi gida aka ce ai yau kai mana wata sallah ta bid'a baka zagi mai agu ba wai da ina ali su ne miyago sai an yi an zagin sallah take yi kyau la ilaha illallah baka zagi miyago ba sai ce musu jama'a mutane ne wanda ba mu yi zamani da su ba Allah ya kiyaye takuban mu ba su shiga cikin jinin su ba masu mu ba su shiga cikin jinin su ba me yasa ba za mu kiyaye harussan mu bakar mu sa cikin jinin su tilka ummatun qad khalat da ma ka sauza lakum ma ka sauza wala sunan ma kan ya maru suka ce aha wannan sai an gama da shi wannan ai na wannan ai ba zai yiwu ba to sai aka samu wani bai hude marunan ya kira shi ya gana da shi ce ina so kai mini wani aiki ce wanne ne shi ka san ni ne sarki musulmin duniya ce eh kai ne ka san kai bai hude ne muna kira ku kafirai ce eh don Allah in fada na ta haɗu ka zo ka ce kai bai hude ne amma kana son abu guda in maka in na ce menene ka ce kana son ƴata in auren maka idan na ce kana ba yahude kai ba musulmi ni ina sarki musulmi baka ƴata in na ba ka ce a dakata aka wanda ya fi ka daraja ya ɗauki ƙyasta ya ba wanda ya fi ni muni domin annabi kun ce ya fi kowa daraja ko to ya ɗauki ƙyasta ya ba aliyu na biyu ɗalibin in kuna sallah ba sai kun zage mu ba sallah take amma shi sai kun zage shi sallah take yin kyau ya za ka hana min ƙyakka to shi kenan sai ba yahuda ya zo ya tattasu ya ce ga abin da nake ne ba ranka ya daɗe shi ce shi ba musulmi bane shi ba yahudi na amma abinda yake so a auren masa da sarki yace la ilaha illallah yaya ina sarkin musulmi kana ba yahudi ba musulmi baka ce kana so yata an baka jama'a ku ji wai wai in ba yata yana ba yahudi ya dakata iya hankali akwai wanda ya fi ka daraja ya dauki yarsa ya ba wanda ya fi ni muni annabin ku annabi Muhammad kun ce ya fi kowa daraja ya dauki yarsa Fadima ya ba Aliyu wanda ya fi kowa muni a duniya domin in kuna sallah ba sai kun zage mu ba sallar take amma sai kun zage Ali ibn Abi Talib sallar ku take yin kyau sai ce ku jama'a da Allah ku ji don Allah jama'a ku ji irin wannan magana to haka din dai aka sha wahala to sai aka samu aka yi juyin mulki daga baya mutanen jikokin Abbas suka juyin mulki da suka juyin mulki sai su ainihin sharifai suka ji daɗi suka ce suka mulki a dawo gida wani kiyar za mu samu hutawa ina abun aka ce zaɓe za a yi gaji kan annabi sallallahu alaihi wasallama gaji kan Abbas wa za ka zaɓa ji kan annabi wana gaji kan annabi sallallahu alaihi sallama gaji kan wani wa za ka zaɓa cikin sabbai ji kan manzo Allah to shi nake kama su ana ɗaurewa ana kashewa kar a gansu ma bali a ce za a zaɓe su yi mulki to suka juyi mulki su ma sai abun ya zama kaman da suka matsa musu har zuwa shekara ta kai ɗari da arba'in da biyar sai aka rai ainihin Muhammad ibn Muhammad Nafsu Zakiya an ba aka yi Muhammad Nafsu Zakiya sai jama'an su suka ce sharifa su to yanzu kai din nan kai ne za ka yi damara ka kwatan mana haƙƙin mu a hannun waɗannan azzalumai kai damara mu taimake ka ka kwatan mana haƙƙin mu a hannun waɗannan azzalumai wato Banul Abbas shi kenan sai ya damara aka kama gwamnan Madina aka jefar aka ci an tube shi labari ya samu gwamnatin abu jafar al-mansur ai mutane sun tawaye sun kori gwamnan ya aiko takarda ce kun tawaye kun kori gwamna na suka ce ai ba gwamnan ka ba kai ma muna zuwa kanka ni eh to ni ko sai na muku abin da Allah ya bayar yadda ake wa ƴan tawaye inna ma jazaa'u lil haribun Allah wa rasuluhu wa yasana fi fasad an yuqtalu aw yusallabu aw tuqatta aydi wal jumu'a aw yunfa min sai na muku wannan sai ce azzalumai shi ko sai Muhammad nasu ke ya rubuta إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستطيع طائفة منه يذبح أبناءهم ويستعين إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذي استضعفوا في الأرض رجعا وأئمة ونجعهم وارثين ونمكن لهم في الأرض فرعون وهامان وجنود ما كان يهزمون يا إيكا مثلا الظالمai ku ne fir'auna to sai Allah ya ba mu dama mun kawo fir'auna mun halakar mun gaje ƙasa yace wani haƙƙi gare ku ku ai kuna dangantuwa da mace ne me kuke da shi ta za ku ce mun kwace haƙƙin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tadda baffanunsa guda hudu biyu sun zama musulmi biyu wasu zama musulmi ba biyun da suka zama musulmi ɗaya kakanmu ne wanda wasu zama musulmi ba ɗaya kakanku ne to wani haƙƙi gare ku na ce muna dangantuwa da mace fadima ko to muna dangantuwa da miji ne da namiji ne abbas baffan manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka yi ta yin wasiƙu marasa daɗi aka yi ta yi aka yi dai tun daga watan rajab sha'aban ramadan sai abin ya zama yaƙi suka zo madina suka yaƙi sharifai suka kakkace waɗansu waɗansu gudu shine aka tafi ta yamma wanda suka tafi yamma din nan su ne suka je suka aiki su shehu tijani a wajen ƙasar morocco algeria saboda haka an sha wahala wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika wato ƴaƴan baffa baffan sa ne ba wanda ya aura ya so ya auri ummu haniyin yar uwar aliyu na bi talibin amma ta ce wallahi ina jin tsoron yi maka suhur adabi ina da yara ka su tattaka maka shimfiɗa kuma darajar ka tana da girma a wurina sai aka yi shiru sai ma Allah ya saukar da cewa allati hajarna ma'aka to shi ganin tunda ni ban yi hira da kai ba an huta ni dana ina daga cikin tsuraka wanda aka sallame su ranar fato makkata wa banati ammika wa banati ammatika ammu wato dan uwan uba shine ammu baffa kenan muke kiransa da fulatanci wa banati ammika wa banati ammatika ammatu kuma wato goggo wato yar uwar uba shine ita ce ammatu to ita kam ya auri Zainabu bintu Jashin yar babarsa ce Umaima banati Khalika to wajen Khal manzo Allah ba shi da kawo domin sai da Aisha bint Wahabin ba da dan uwa namiji ba da dan uwa ta mata balle su zama kawunan manzon Allah ko ko yafin don manzon Allah amma akwai kawunansa na dangi banu Zahara Sadun Abi Waqqas yana daga cikin su saboda haka ma ke kira shi wa yake da kawu irin nawa ga kawuna Sadun Abi Waqqas to daga cikin banu Zahara su ke kiran kansu kawunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ta amika wala ta amatika wala ta khalika wa banati khalatika da yan uwan yan uwan mamanka ma'aifiyarka wa banati amika banati amatika wa banati khalika wa banati khalatika lati hajarna ma'aka waɗanda suka kaurato suka zo Madina kamun hijira ta kai shekara takwas domin la hijira ba'dal fathi to daga nan sai mu hari da shikenan an huta ni ban yi hijira ba ranar fatu makka da ne daga daga nan ni na na dauko hanya zuwa Madina وبنات أماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك امرأة مؤمنة وامرأة دغننكم وامرأة دكا وتمت من إيماني إن وهب النفس للنبي idan ta kawo kanta ta ce ta ba annabi gani ya rasulullahi a habu laka nafsi na ba kai na baka kaina ya rasulullah to sai manzo Allah ya duba in ta yi masa shikenan aure ya dauru ba sai an nemo wadiye ba ba sai an nemo sadaki ba ba sai an nemo shaidu amma shi kadai yake da wannan ba wanda yake da shi a cikin musulunci sai annabi shi kadai inda ya yarda shi kenan magana ta kare amma akwai mata guda hudu su ummu shiraikin ne su laila su su amma annabi bai dauki ko daya ba bai auri ko daya daga cikin su ba amma akwai wata wadda ta zo ta ce ta ba da kanka ta ba da kanta tana tsaye manzon Allah ya dube ta sama da ƙasa ya gama bai ce komai ba sai wani ya tazo ya ce ya rasulullah in ba da bukata a bani mana sai ce kana da sadaki ya ce ban da wani abu ban da mayafin da nake daura a gindin nan na ja to mayafin ka in ka ba ta kaiwa je ka nemo kuɗi ya je ya nemo ka samu ce ban samu ba kai je ka ka nemo ko da zobe na bakin karfe ya je yawo ya dawo ko zobe ban samu ba na bakin karfe baka samu ba eh har ba aka shehu min alqur'ani ka haddace wani abu da alqur'ani je eh to karanta ji ke ya karanta wa annabi abubuwan da ya karanta je je kana auren maka da ita bima ma aka min alqur'ani sallallahu alaihi wasallam وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن تنكحها خالصة لك من دون المؤمنين wannan fa hukuncin ka ne kai kadai ya rasulullah ba wani wanda mu'minin da zai shigo cikin wannan kai kadai ne ya rasulullah kai kadai kake da ikon kai aure ba waliyi ba sada'i ba shaidu domin kai ne waliyin kowane musulmi annabi aula bil mu'mina min anfusihim wa azwaji ummahatuhum kad alimna ma faradna lin fi azwajin su sauran mu'mina kowa ya san kowansu ya san abin da muka wajabta masa kai kana da iko ka wuce mata mata hudu kai yadda kake so amma su mun tsai da su daga mata hudu shi kenan sai dai sai dai kwarakwarai khalid da lagu min an alina faradna lin fi azwajin wa ma malakata mun san hukuncin da muka yi musu a cikin matansu na sadaki da waliyye da shaidu da kuma yadda za su samu ku yangi ko wajen saye ko wajen kyauta likai la ya kuna ne ka harajin mun baka wannan dama ne don kada a samu wani matsuwa wanda zai same ka babu matsuwa wanda zai same ka ya rasulullah mun saka maka wannan amma kai kadai wa kana Allah sai Allah haka yake ghafuran mai gamara ne rahiman mai jin kai ترضي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن وكان الله عليما والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما ترجي من تشاء ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك ذلك أن أن تقر عينهن ولا يهزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما يا رسول الله ما تناك ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء da manzon Allah raba kwana a wurinsa wajibi ne kowace da ranan da kwananta da wuninta kowace nan ne ma Aisha da sauda ta ga alaman kaman shekarunta sun yi dama kada annabi ya sake ta ta ce ya rasu Allah karka karka fudda ni cikin gidanka haƙƙina na kwana na bai wa Aisha saboda ka bar ni cikin matanka sai aka bar ta cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta fita ko ina tun da aka saukar da wakar na fi buyuti kunna ko kofar gida ba ta zuwa mata suna zuwa haji suna zuwa umra wani lokacin suka raka masu yaji amma ita ba ta fita sai annabi sallallahu alaihi sai ya karbi wannan kwanan nata da ta bayar ta ba Aisha din to daga baya da wannan aya ta sauka yanzu an dauke masa ma rabon kwana ba wajibi bane a kansa yanzu daga wannan saukan wannan aya turji kana dakatar da man sha'u wanda ka ga dama min hunna daga cikin matan naka ka dakatar da ita daga kiranta zuwa zuwa kwanciya kana da ikon wannan wato wi ilaika man tashau kana da ikon kuma ka ja wanda kake so ta kwana wajenka wato wi ilaika man tasha daga saukan wannan aya ummul mu'mina Aisha ta ce kan amma ko Allah kullum yana saurin da yaga me kake so yayi maka kullum Allah yana sauri yaga me kake so yayi maka wato wi ilaika man tasha wa man ibtadaita man azanta fala junaha alayk idan ka dakatar da mace ba ta zuwa wurin ka kwana kai ne ka dakatar da ita duk da ka ga daman ka dawo da ita kana da iko ka dawo da ita wala juna alayka babu laifi gare ka ba wani kunci gare ka ya rasulullah a wani da kai man azabta wala juna alayka zalika an an taqarra ayunuhunna wa la yahzanna wa yardina ba ce yin haka ce wannan magana daga fadan Allah ta fito Allah ne ya faɗa to shi ya fi kusata an taqarra ayunuhunna su ji daɗi duk hukuncin da ka zartar daga Allah yake shi kenan hankali ya kwanta sun yadda da ikon Allah wanda aka dakatar ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da umarnin Allah ne ya dakatar da ita wanda aka jawo ta ta san manzo Allah da umarnin Allah ne ya jawo ta wa tubi ilayka man tasha wa in taghaita min azalta fala juna alayk zalika an anta qarra ayunuhunna wa la yahzanna ba za su bakin ciki ba don kai musu wani irin hukunci na nesanta wala yarda kuma yarda da hukuncin da Allah ya yi ذلك أن ينتقر رأيهن ولا يهزن ويرضين بما أتيتهن بذاتي بكين جيكي با ذاتي يردن لو أبن دك هو قلت تون ديك الله نيكي مغانا الله نيكي مغانا دما تم منظم الله يد زي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ويهزن ولا يهزن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم الله ينا سيدا أبن ديكي cikin zukatanku na soyayyen mata da dakatar da wanda za a dakatar da jawo wanda za a jawo Allah yana sai abin da ke cikin cikin zuciyoyinku to kana haka Allah yake haka yake aliman masani ne haliman mai hakuri mai dakatar da ukuba a wurin wanda ya cancanci ukubar
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا
لا إلك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا bayan waɗannan matan naka guda tara wanda suka ce da kace in kuntum turinna Allah wa rasulahu wad dar al-akhirata in kuntum turinna al-hayata ad-dunya wa zinata umatti kunna wasarri kunna sarahan jamila wa in kuntum turinna Allah wa rasulahu dar al-akhirata fa innal adl muslimati kunna ajran azima wanda suka zabe ka suka zabi Allah suka zabi dan lahiran nan to daga su kada ka auri wadansu kuma kada ka saki dayan su daga su babu auren wadansu ba za ka canja su ka auri wadansu ba kuma la ilaha illa badu wala an bayan wannan hukunci na sun zaɓe ka ɗin wala an taɓa zulubihin da minazwajin ba za ka musanya su da waɗansu mata ba wala wajiba ka husna ko waɗanda ka ganin nan sun ƙayatar da kai don kyansu to baka da dama ka saki wata daga cikin waɗannan ka ɗauko waɗanda suka fi kyau ɗin ka sa illa ma malakat yaminuka amma kana da dama ka sake yin kuyayye wa kana Allahu ala kulli shi raqiba Allah mai kallo ne mai kiyayewa ne mai sanin komai da komai ne wannan aya wato mansukhiya ce amma abun mamaki nasikhatta ita ce da farko wanda muka karanta din ita ce nasikha inna ahlalna laka azwajaka allati atayta ujurahunna wa amarka min ma fa'ala alayka dubu lissafin da aka yi nan duka wato nasikha ne na waɗannan cewa wannan ba za a sake auren waɗansu ba daga su ba za a canja su da waɗansu ba to wannan shine hukuncin da wannan ayar ta baya ta tarar amma wajen tsarin alkur'ani nasikhar ita ce ta fara zuwa sannan mansukhiyan ta zo daga baya wannan irin abu wuri biyu kawai aka yi shi a qur'ani sai wajen iddan mutuwa Allah ya ce والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة wanda ko suka mutu daga cikin ku suka bar mata za su yi ta gaban wata hudu da kwana goma to wannan aya ita ce ta soke wata aya can a gaba take ita wanda ta su ta soke hukuncin ita ce farko a tsarin qur'ani wanda aka sauka kuma ita ce a gaba a tsarin karatu can والذين يتوفون منكم ويزورون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج to wannan ita ce mansukhiya amma kuma ita za a fa daga ba za a karanta ta yan karanta nasu karanta kama karanta wannan mansukhiyar wuri biyu ne kira Qur'ani duka kullum sai an faɗi mansuhi sannan an masa nuska sai a kawo nasifi a ci gaba da karatu amma banda waɗannan wurare guda biyu la yadda nisa ba da ranta wannan bin min alwajin wa law ajabaka husnuhunna illa ma malakat yaminu wa kana la ala kulli shay'in raqiba aisha ta ce har manzon Allah ya bar duniya Allah ya bar masa daman yana aure duk wanda yake so ya aura sallallahu alaihi wa sallam
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا ولا أن تنكروا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاء فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما tsakanin Allah da annabi kenan sha'anin manzon Allah kaji Allah ce azima innaka la wa innaka la ala khuluqin azim wa kana fadlullah alik azima Allah yana girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda darajar da Allah ya bashi ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يوزن لكم إلى طعام غير ناذرين إن داك يو أن هنا كشغا داكنا منزون الله صلى الله عليه وسلم سيد إذني illa an yi zana kuma da al'ami sai dai an yi izini an neme ku ku zo ku ci abinci to ku zo da amma da kun ci abinci ku tafi gaira naziri na ilayu kai ku zo da wuri ku je bari mu je mu jira ga mu abinci ya nuna mu muna jira a'a sai abinci ya nuna an kira ku tukuna gaira naziri na inehu ba ba zuwa za ku ku zauna ku dakata sai abincin ya nuna ba sai ya nuna an kira ku kun zo kun ci ku tafi walakin za duyi tun farkudu amma in kiran ku aka yi ku zo ku shiga wai za tsayin tun fantashiru in kun ci abincin to ku tafi wala mustani siyan hadis ba za ku zauna kuna hira kuna ɗebewa kanku kuna jin daɗin kuna zaune da annabi a cikin ɗakinsa kun samu wata daraja domin abin yana da girman gaske ga ka ga annabi a ɗakin annabi ka ci abinci da shi me zai hana a ji daɗin hira amma in hira za ta ɓata ran mai gida maza maza sai a fita da an ci abincin dama an kira ku don cin abinci ne to da kun ci abinci sai ku fita ولكن زادوا يدوا فادخلوا وإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم ين هكا دنا ba kira ku ba ku zo ku shiga ku zauna kuna jiran abinci ya nuna ko ku an kira ku kun ci abinci kun zauna kuna hira a'a inna zalikum kana yuzin nabiyya wannan yana bata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma mai kunya ne fa yastahi minkum zai ji kunyan cewa ku tashi ba zai iya ba wallahu la yastahi min alhaq amma Allah ba ruwansa shi ubangijin kowa da kowa ne ubangijin komai da komai ne zai gaya muku gaskiya zaka wai zaka sa'atuna matan fasaluna warai daga yau ba shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da izini kuma an yi izinin an shiga na cin abinci da an gawa sai a tashi kuma in kuna neman wani abu wurin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko daukan wani abu ko aron wani abu ko neman wani abu to sai ku tambaya ku tambayi matan daga bayan hijabi zalikum azharu liqulubikum wa qulubihin ba inda za ku gansu ba ba inda za su ganku ba yin haka shi yafi tsarkaka ga zuciyoyinku ga zuciyoyinsu domin wata rana abdullahi bin maktubin ladanin manzon Allah sallallahu alaihi makaho ne ya shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matansa guda biyu suna zaune sai ya ce musu ku tashi ku ga daki ga abdullahi nan ya shigo suka ce abdullahi ai makaho ne baya gani je kuma makafin ne ba ku gani amawa ne an tuma saboda haka dole ne a bi umarnin Allah duk abin da kuke nema ku tambaya su ba ku bayan bayan hijabi zalikum atharu li qulubikum wa qulubihin shi wannan shi fi tsaka gare ku da zuciyoyinku da qulubihin da zuciyoyinsu wa ma kana lakum an tuzu rasulullah ba zai yi a barku ku cuci manzon Allah ba ba zai yi ba wala an tankihu azwaji ba daga yau ko tunani akwai wadansu mutane akwai wani mutum wani lokacin watakila ba yana nan dai ko huyum ibn hisnin ne ya ga aisha ta kayatar da shi je ya rasu lallai wannan ina ka samu yar balarabiyar nan ba ni ita wannan baka wata duk wanda irin wanda kake so wai ai canji ya suna yi canji ne annabi sai ya dariya aisha ta ce wannan wani irin mutum ne wannan ya ce wawa ne wanda mutane suke girmama shi kuma akwai wani wanda sunansa ya dace da ɗaya ɗarhatun ubaidillah sunansa ɗarhatun ubaidillah amma ba shine ɗarhatun ibnu ubaidillah wanda yake al'asharatun mubashara ba sunan ne yayi daidai da sunan babansa amma ba shi bane shi ma ya faɗi haka ya dube ta ce kai in dai manzo Allah ya riga ni gidan gaskiya sai na aure Aisha saboda faɗin waɗannan abubuwa ne amma shi daga baya ya tuba da wannan magana yayi ta sadakar dabbobi yayi ta sadakar dabbobi ce ma kai shi ma sai ya je sai ya je makka da kafa ya yi haji ba zai hau wani abu saboda Allah ya masa gafara wannan abun da ya faɗa wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an tanki wa zaji badi abadan inna zalikum kana inda Allah azima yin cutan manzon Allah ko auren matan manzon Allah wai wannan abu babban abu ne a wurin Allah babban abu ne a wurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi auren Zainab bintu Jashin yayi walima wanda bai taba yin irinsa ba matansa duka sadakin da ya musu sadaki yawancin na dirhami ɗari biyar biyar ne sai dai wadda ummu habiba wadda najashi ne mata sadaki wa manzon Allah maimakon manzon Allah a can habasha ita kan ɗari hudu aka aka yi mata sadaki to da aka aka yi walima manzon Allah ya yanka dabba ya kira mutane ya ciyar da su abinci iri-iri na walima sai ce anatu fita ka kirawo jama'a ya kirawo jama'a kamar mutum talatin zo su ci abinci su fita ya kira waɗansu ya ce sai da na kira mutane wajen ɗari uku ya ce ji ka duba ne ko da saura ya ce ya rasu da ba wani saura ba wani saura wanda ba kira ba ce ku ɗabi sauran abincin to aka diba to shi ganin bayan an ci abincin abinda wanzu Allah sallallahu alaihi yake so jama'a su tashi to sai ya tashi ya nuna musu ya tashi to da ya tashi ya fita sai mutane yawanci sai suka tashi suka fita amma wadansu mutum uku sai suka zauna ya je ya gaisa da Aisha sai masa murna murna angwanci ya gaisa da sauran matan duk suka yi masa murna na angwanci suka yi addu'a ya sake dawowa ya da mutum uku na suna zaune har yanzu ya zauna ya kamar zai tashi ya tashi ba su tashi ba sai daga baya aka gane ransa ya ɓaci to sai ana ce ce ai sun fita ya rasulullah sun fita ya to madalla sai ya shigo yace da ya shigo ni ma sai na shigo daga shigowa ya sa kafarsa ɗaya cikin ɗaki ɗaya su kafarsa na waje sai aka saukar da wannan aya la tadkhulu buyutan nabi sai ya saki labule tsakanina da shi daga nan kenan an saukar da ayar hijabi wato ba dama an matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi musu hijabi ba za su fita a gansu ba wani kuma ba zai shigo ba sai waɗanda za a lissafa nan gaba kaɗan shi ne sai na umaru yana cewa na na na na na dace da waɗansu abubuwa da yawa a wurin Allah na ce ya rasulullah mu mai da maqam ibrahim wurin sallah mana annabi sai ya yi shiru sai aka saukar da wattakhizu ko wattakhazu min maqam ibrahim musalla na ce annabi matanka mutanen kirki da ba na kirki suna shiga gidanka matanka ne ya kamata a tsare su ba irin matan sauran mutane bane ya kamata a tsare su ai musu hijabi annabi yayi shiru sai aka saka danna aya hijabi don gaskata sayyidina umaru domin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana mimman qablakum mimman qablakum muhaddasuna fa in kana bi ummati fa umaru minhum zamanin da akwai mutanen da ba annabawa ba Allah yana magana da su to in akwai irin waɗannan cikin al'umma ta kun ga umarun nan yana cikin su Allah yana magana da shi to shi ganin wannan shine a kissan saukan ayan hijabi zalikum matal qulubi wa qulubihim wa ma kana lakum an tuzu rasulullahi wala an tankihu azwajahu min ba'di abada inna zalikum kana indallahi azima ya za a yi a auri matan manzon Allah ta hanya biyu hanya na da su uwar kowa kowacce su uwa iyayenmu ne gaba ɗaya wa zai auri uwarsa na biyu ai mijinsu bai mutu ba shahidi ma Allah ya ce kar a ce masa ya mutu balle annabi da kansa tunda bai mutu ba wa zai auri matansa ko da akwai dama din ma sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne da aka yi wa manzo Allah kabari cikin ɗakin Aisha abubakar ya roƙa a sa shi cikin ɗakin ta yadda ita aikin aka binne shi a cikin ɗakinta ita lokacin da daga babana sai mijina sai in yadda ga dama ɗakina ko in sa ko in sa sutura ko kar in sa sutura dama daga babana sai mijina kaga ta ɗauke su kenan suna da rai domin shahidi ma an ce bai mutu ba balle annabi da siddiƙinsa amma da aka shigar da umaru umaru da aka kashe shi yace yana roƙon aisha yana roƙon aisha ta ba shi dama mana shi ma a sa shi a cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta tare da abokinsa abubakar bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi wannan wurin da na rage shi ne wa kaina amma kuma shi kenan na yarda kawo shi yace ku je masa ba iko ba in ta ga dama ba ina roƙo ne ina roƙo ja kawo shi na yarda ke tun da aka sa shi kuma ba zai iya zama a ɗakin ba sai da lullubi domin an shigo min da wani wanda ba ubana ba ba mijina ba wa kan da kuntu zalali inna zalikum kan bil azima إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما يا كو جماعة الدنيا غبادا in tubdu shi ko kun bayyana wani abu a fili kamar misali mu ce yana son Aisha da ya faɗa a fili ne ko ya ɓoye zuciyarsa ne ko dukkan komai ma abinda duk ka bayyana da abinda ka ɓoye duk daidai yake a wurin Allah wa sirru qawla kuma bijharu bi inna waliyun bi zati sudur saboda haka in tubdu shi ko za ku bayyana wani abu autufu ko za ku ɓoye inna Allah ne Allah kare haka yake aliman masani ne bihi da abin da kuke boyewa da wanda kuke bayyanawa duka
la junaha alaihim fi abaihim wala abnaihim wala ikhwanihim wala ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل بكل شيء شهيدا
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن وما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا lokacin da aka saukar da cewa ba yadda za a yi wani ya shiga gidan manzon Allah ya ga ya ga matansa sai dai wanda aka masa izini na cin abinci kuma duk wanda yake so ma yi magana da matar manzon Allah dole sai dai bayan hijabi amma ba yana ganin da tana ganin sa ba sai iyayen matan da ƴan uwansu da danginsu na kusa ce mu kuma ya za mu ya rasulullahi mu ma haka din za a yi mana Allah ta akwai bambanci la junaha alayhi fi aba'inna babu laifi iyayensu shiga su gansu misali abubakar zai shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin akwai Aisha a gidan yarsa ce ba laifi ya shiga ya same ta su yi maganan su ya fito haka Umaru zai shiga cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yarsa a Hafsa ya yi magana da ita yadda yake so ya fito domin iyayensu ne haka kuma Abu Sufyan zai shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yarsa a gidan ummu habiba la junali fi abaihin kenan wala abnaihin haka kuma ƴaƴan matan manzon Allah kaman Umar ibn Abi Salma yana da ƴaƴa agola agola to irin waɗannan za su ga wajen iyayensu wala abnaihin wala ikhwanihin haka kuma an yadda ƴan uwansu ga wajensu wato Muhammad ibn Abi Bakr zai shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai ƴar uwarsa Aisha a gidan Abdurrahman ibn Abi Bakr zai shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƴar uwarsa Aisha a gidan Muawiya ibn Abi Sufyan zai shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƴar uwarsa a gidan Ummu Habiba wato fi abainna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala abna ikhwanihinna haka kuma ƴaƴan ƴan uwa maza misalin ƴaƴan ƴan uwansu maza za su shiga wajensu su في آبائنا ولا أبنائنا ولا إخواننا ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن هكا ينقوانسو ينقوانسو ماتا كمان قروة بن الزبير زي شيكا وجن عائشة يكربي حديثي غبا دا غبا عبد الله بن الزبير زي شيكا وجن وسا عائشة dama da ta aihu ba ta roƙi manzon Allah ya rika kiranta da ummu Abdullahi mana uwar abdullahi ibn zubai wato yar uwarta ita aisha yar uwarta asma'u ita ce uwar abdullahi ibn zubai ita ce uwar urwatu ibn zubai wannan duk suna da dama domin ƴaƴan ƴan uwansu ne mata haka dukkan ƴan irin waɗannan ƴan uwan dai suna da dama su shiga duk wanda sunansa na an masa izini da fame da shiga gidan ya shiga amma wanda duk sunansa bai shigo ba su Hassan da Husaini bayan sun girma ba sa yadda shiga domin suka ce sunansu bai shigo ba domin abin da ya shigo cikin suratul nuri amna'i bu'ulatihinna bai shigo a wannan wurin ba su ku Hassan da Husaini abna'u bu'ulatihinna ne ƴaƴan ƴaƴan ƴaƴan mijinsu ne ƴaƴan mijinsu ne to nan bai shigo ba ya shiga cikin suratul nuri وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن خمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ملكت أيمانهن أما نم أبناء بؤولتي بس في شيء بس يسا هذا التفسير باكا شيء باين سن بلغا ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن haka kuma an yadda matan musulmi su yi gidan manzon Allah su yi karatu wajen matan manzon Allah sallallahu an yadda matan musulmi shi yasa aka ce nisa'ihinna kenan banda kafirai kenan ba za su shiga ba balle ma da wuya kafiri ba hana ba shiga Madina ba amma dai shigo gidan ai ba zai yiwu ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsarkake shi mu muna da daman mu auri ba yahudiya tana kan addinin ta muna dama auri kirista tana kan addininta amma annabi bai da wannan dama ba zai auri ba yahudiya ba ba zai auri kirista ba ba zai auri baiwa ba sai wanda aka yantar don saboda darajar tana da girma ta yaya za a sa ummul mu'min amma wata kabira yar alal kitabi ummul mu'min kabira alal kitabi ai ba zai yiwu ba ummul mu'min baiwa ai ba zai yiwu ba sallallahu alaihi wasallam wala nisa'ihinna haka ko mata musulmi an yarda su gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga matansa su dauki karatu wajen su wala wala nisa'inna wala mamlakatu imanuhunna haka kuma an bari bayin matan matan manzon Allah suna da bayi maza da mata su ma za su yi gidan wajen iyayen gidansu har ma Zainab bintu Jahajin ta taɓa bashi kuyanga sallallahu alaihi wasallam wala nisa'inna wa ma malakatu imanuhunna babban abu dai wacce kina Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah a cikin komai inna Allah sani Allah kana haka yake shahidan mai shaida ne bayyananne ala kulli shay'in akan kowane abu
alhamdulillah alhamdulillah Allah biya mata bukatu Allah biya musu bukatu na'am Ahmad Tijani Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya biya musu bukata abin da suke nema Allah ya basu abin da suke tsoro Allah ya basu abin da suka fada cikin na bala'i Allah ya su albarka da sallama akwai wani mai sai da talbi a nan kofa masallaci mai sai da talbi kofa
eh to Allah ya biya masa bukata Allah ya biya masa bukata Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malamanmu Allah ya saka shi wani mu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ke mana addini mu da mutuncin Allah ke mana kasar mu Allah sa mu zauna lafiya Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke mu sharrin duniya da lahira Allah ya musulmi maza da mata rayayyu da matattu Allah ke yi mana kasar mu da ke mana addinin mu masu neman addu'o'in mu Allah biya bukatun su abin da suke tsoro Allah kiyaye su abin da suke so Allah ya ba su البركة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين